الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sassalati ga Annabi alaihi salatu wassalam a yau mun ini ranar juma'a muna daren asabar a cikin watan jumada al'ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 daidai da 25 ga watan 11 miladiya aka ce wai 2022 wannan shine darasinmu na tara a karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam wallafar babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah za mu tashi a hadithi na 44 a nuskata hadithin laqit ibn sabira wanda a cikin kitabul wudu'i kenan malati allaqid ibni ibni sabira an rawaito daga laqid radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa asbighil wudu'a idan ka zo arwalla ka cika arwalla ka yi ta da kyau wa khallil bainal asabi' ka tsefe ko ka murza tsakanin 'yan yatsunka wa baligh filistin shaq ka kai matuka a wajen shaƙa ruwa illa an takuna sa'iman sai dai in kana mai azumi akhrajahu al-arba'a malaman nan guda uku suka rawaito shi Abu Dawud da An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah wa sahahu Ibn Khuzaima al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi wannan hadisi akwai ababe a ciki kamar haka abu na harko yana bayani game da cika arwalla cika arwalla kuma malamai suka ce idan ka tattaro nassoshi na shari'ar musulunci za su nuna maka cika arwalla iri biyu ne akwai cika arwalla wanda yake na wajibi wanda za ka wanke ko ina da ake wankewa ruwa su isa amma idan mutum ya zama tuna arwalla ya wanke wani wuri wani wurin ya shiƙa wani wuri bai shiƙa ba ya baro wani gurbi ko wani tambo ko abin da ya kama da haka wannan idan mutum yakan yi haka yakan iya lalata a wannan mutum shi yasa annabi alaihi salatu wassalam wata rana yana cikin balaguro tare da sahabbai sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya matse ana gaugawa a yi arwalla a yi sallah ya tsinkai waɗansu sahabbai suna gaugawa kamar ma suna ɗan ɗan shashawawa ya daga murya ya ce musu wailun lil aqabi minan nar bona ya tabbata ga diddigen da ba a wanke shi da kyau na ainihin huta a lokacin arwalla musamman akwai lokutan da akwai lokutan da rai yana kyamar taba ruwa kamar lokacin sanyi to wanda yana daga cikin ababen da Allah yake karkare ma mutum zunubi da shi isbaghul wudu ala al makari cika arwalla lokacin da rai yake kyamar taɓa ruwa lokacin sanyi ko abin da ya kama da haka sannan akwai cika arwalla wanda yake na mustahabbi shi ne na ka wanke ka huce wanki na farilla ka yi na biyu ka yi na uku ka cika da kyau wannan shi ciko ne wanda yake na na mustahabbi wa khallil bainal asabi' ka murza tsakanin yan yatsunka yan yatsun da ke ga mutum ko dai na hannaye ko na ƙafa an fahimta da na hannayen da na ƙafahunka dukkansu indai in baka murza ba ruwan ba za su isa ga sauran wurare ba to wannan wajibi ne ka murza kamar ka murza tsakanin 'yan yatsu in ya zama tuwon kaɗe bo ruwan ka wanke hannayenka ruwan suna isa tsakanin horuttanka ba tare da ka tsefe ba to ka sarki farilla ke yanzu sai a ce wannan tsefe tsakanin su ɗin ya zamanto mustahabbi kenan saɓanin ya zamanto in baka tsefe ɗin ba za a ce in aka duba za a ga inda bai wanku ba tunan ya zama me ya zama farilla musamman a wajen wanke ƙawahu wanda da yawa cikin mutane nan ne suke sakaci wani lokaci ya ake tsatsefe yan yatsu da yawa daga cikin malamai sukan ce kakan haɗe hannayenka suka ce in ka haɗe hannayenka haɗewar su saba mai juna wannan yana wadatar wajen kafa kuma sukan ce galibi dan yatsa karami wannan dan yatsan ka karami shi kake sa tsakanin ɗan yatsun kafa din ka musa yana akwai lokacin da tsifiri ke zama wajibi shine wanda farillar ba za ta cika ba in baka yi shi ba to wannan lokacin ya zama dole kai saboda in ka bar shi Allah za ta baci wanda ba wajibi bane kai shine wanda ko baka sa ba ruwan suna kai su wanke gabar ko ina to wannan sai a ce kai haka din mustahabbi ne al-imam malik wata rana yana a masallaci zaune dalibai sun taru sai wani ya tambaye shi fatawa yace ala gafarta mala idan mutum ya zo arwalla yana wanke kafafun shi shin yana tsatsefa in yatsun shi imam malik ya ce ba wata sunna tabbatar da ba wata sunna wadda ta tabbatar da wannan sai aka tashi aka watsi can sai ga wani dalibi sai ya matso ibnu wahab ko makamancin shi daga cikin daliban shi yace malam ka ce babu hadisin da ya nuna wannan yace eh yace to amma abokinka laythu ibn sa'ad ya karantar da mu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanto mai sanadi wato isnadin hadisin har zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam yana gama karanta imam malik ya ce wannan isnadi ko ai kyaukyawa ne shi ne dalibai suka sake taruwa ya ce to a lokacin baya an tambaye ni fatawa na ce ba a yi saboda banda hadisi yanzu kuma hadisi ya samu to wannan magana ta yau ta rusa ta jiya wannan shi ne zama malami shi ne adalci ka yi bayani ka gano akwai kuskure ka dawo ka gyara abinda duk mutane za su gani su gani wannan su ta shafa kai dai ka tsira a lahira shi da manuwarka an fahimci wannan amma ka ce in na riga na gayi ban waiwaye baya kuma kai ba wahayi ake ma ba to wallahi duniya ka da lahirar ka za su shiga matsala wa baligh filistin shaqa ka kai matuka a wajen shaƙa ruwa in kana arwalla illa an takuna sa'iman sai in kana da azumi wato in mutum ya zo na arwalla wajen shaƙa ruwa zai shaƙa ruwa da kyau ha yana da amfani ga lahiyarka kuma ibada ce an fahimci wannan ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai ce illa an ta kula sa'iman sai dai kana da azumi ashe in mutum yana da azumi ba zai kai matuƙa ba saboda me don gudun kada ruwan su huce don hanci yana ɗaya daga cikin hanyoyin da idan ruwa suka shiga suka huce suka sauka a cikinka to azuminka ya lalace yayin mutum yana azumi sai la'akari da sai la'akari da wannan to kun ga nan da yace wa baligh filistin shaq umurni ne da wannan ne wadansu daga cikin malamai suka ce me da kurkura baki da shaƙar ruwa duk suka ce wajibi suka ce saboda ababe kamar haka abu na farko nassin qur'ani da yace farsilu wujuhakum wanke huska me alwaju suka ce alwaju shine abinda in kana kallon mutum zai fuskanci mutuma shi ne alwajibu masu wayoyin nan ku yaƙuri kusa silas ka fuskanci mutum in ka fuskanci shi duk abin da za ka fuskanta shi ne alwajibu suka ce kaga hanci yana cikin bakin kara ciki da haka suka ce shi yasa a cikin ƙur'ani allah bai bayanin kurkura baki ba da shaƙa ruwa saboda cikin huska suke hukuncin su hukuncin huska wanke huska farilla ne su ma farilla ne suka ce ɗoriya akan wannan ga wannan umarnin da annabi alaihi salatu wassalam yayi wa baligh filistin shaq an fahimta wa baligh filistin shaq ka kai matuka a wajen shakarwa suka ce ka'ida umarni kuma shi da yufidu ne alwujub sabanin abin da ya shahara a littafin fiqh na cewa kurkur baki da shakarwa mustahabi ne ba wajibi ba ko kuma sunna ce yace wali abi dauda ya zo a wata riwaya ta imam abi daud fi riwayatin a cikin wata riwaya annabi ya ce idan tawaddata idan kai arwalla to fa mabmid ka kurkura baki me al mabmadatu kurkura baki shine in ka ɗebo ruwan ka saka a baki ka motsa sai ka motsa ruwan ka motsa ruwan a cikin bakinka sannan ka zubdo to shine al mabmada tahrikul ma'i fil fami motsa ruwa a cikin baki sannan a zubda wannan shine al mabmadatu kurkura baki kenan kenan a wajen kurkura baki kamar yadda muka yi a darasin jiya cewa ba a sa ɗan yatsa wannan sunan shi yin asuwaki kai kuma cewa aka yi ka kurkura baki ba cewa ba aka yi ka sa ɗan yatsa ka yi asuwaki an fahimci wannan wa an usman radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi annabi alaihi salatu wassalam shi ne usman ibn affan wanda ake malakabi da zunnuraini mai haske guda biyu a tarihi aka ce ba wanda ya taba auren shi kadai ya auri 'ya'yan annabi guda biyu sai shi kadai shi yasa ake ce mai zunnuraini 'ya'yan annabi mata guda biyu ya aura da ummu kulthum dawa da ruqayya an ba shi ɗaya ta rasu daga baya ka ba shi ɗaya ka san ko wanda duk kaga ya zo a gida an ba shi aure ta harko ta rasu aka ce ga ƙari to an yadda da shi kenan an fahimci wannan yawo usman kuma ta ɓangaren daraja kaga ya ishe shi daraja yana daga cikin mutanen nan goma da annabi ya ƙididdiga alayhi salatu wasalam a hadisi ɗaya ya ce abubakar ɗan aljanna ne umar ɗan aljanna ne usmanu ɗan aljanna ne sai da ya lisa mutum goma haka kuma za ga yana daga cikin mutane suke da kusanci ga annabi alaihi salatu wassalam musamman usman ya shahara bangaren ilimi na alkur'ani ya shahara a kuma bangaren taimakon addini wata rana annabi alaihi salatu wassalam yayi wa'azi yayi wa'azi karantarwa ana buƙatar dukiya wadda za a taimaka ma addini a je a yi jihadi sai ga usman ya ɗauko wata jaka cike da zinariya ya zuba a hannun annabi alaihi salatu wassalam annabi ya kalli kudin ya kalli Usman yace ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm duk ma abinda Usman zai yi bayan yau ba abinda zai cutar da shi sai ya ji aljanna wannan yana daga cikin falalar Usman ibn Affan haka annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin darajojin Usman da ya bayyanar da su kasantuwar ya saba yin Usman mubaya'a da aka zo bai'atul ridwan ha lokacin da aka zo sulhul hudaybiya kaza kaza da sauransu din nan eh annabi ya ce ayi mu baya ko a lokacin an aiki usman usman yana bishiyo ya zo a can wurin mutanen makka aka yada shi ta shitar cewa an kashe usman annabi ce in ku sun kashe usman za mu yake su shi ne sai aka ce kowa ya zo ya mu baya kowa ya bada annabi ya mika hannun shi mutane suka suke ta mu baya shi da annabi ya dora ɗayan hannun shi ya ce to wannan kuma na usman ya mishi mu baya wanda kaga wanda suke wannan mubayar Allah ya ga a cikin Qur'ani yace ya yarda da su da kadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wanda kaga Usman yana cikin su kenan shi annabi ma ya mishi mubayar sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin darajar Usman wannan rijiyar ba yahude ne yake da rijiya ya saka ta kasuwa musulmai kuma suna da buƙatar kishirwa annabi suna da buƙatar ruwa saboda kishirwa annabi cewa zai sai wannan rijiyar ya samu gidan aljanna kuma Usman ya siya kina ababen da Usman ya musulunci suna da yawa sannan bayan haka a lokacin khalifancin shi lokacin da aka yi yakin Azerbaijan da su Azerbaijan da su Armenia to zai fata ibn al-Yamani ya zo shi ce mishi ya ga mutane na sabani wajen karatun Qur'ani kusan lokacin da annabi yake da rai alayhi salatu wassalam qur'ani izo 60 din nan ba a rubuta shi wuri guda ba akwai shi a rubuce amma ba a hada ba zaka samu wannan yana da sura guda wancan ya rubuta maka shi izo biyar wancan ya rubuta goma wancan ya rubuta 40 da sauransu a rarrabe lokacin abubakar da aka zo aka yi yakin yamama maharbata da yawa suka mutu umar ya ce ma abubakar kada maharbata qur'ani na ga mutuwa ya kamata a rubuce shi kaf wuri guda a hada abubakar ya ce abinda annabba yi bazan yi ce ka ba ne ya ya ce ai ba sharri bane kake yi alheri ne sannan kuma musulunci bai hana wannan aka zauna aka tattauna da manya-manyan malamai daga cikin sahabbai da ƙarshe sahabbai suka ittifaki aka rubuta ƙur'ani to yanzu sai wata matsala ta taso a lokacin Usman shine mutane na karanta ƙur'ani da lahaja daban-daban har sun fara sabani a waɗansu wurare shine sai Hudhaifa ya zo ya ga Usman ya ce mishi ka ɗauki mataki kar a zo musulmai su koma kahirtar da junansu a zo su koma ya ƙarfi junansu da sauran sauran suna saɓani a kira'a sai usman ya kawo kwamiti na mahar da ta ƙur'ani su sai ibn sabit da makamantansu aka zauna aka rubuta ƙur'ani kowace jaha aka kai mata alƙur'ani aka ce to wannan shi ne wanda za a rinka dogaro da shi shi yasa za ku ga har a yau in aka zo in ka ɗauki ƙur'ani za ka ga a bangon shi ana sa arrasmul Usmani wanda aiki ne na Usman in kahimi bakin ciki sai ya samu wannan ladan an fahimci wannan yawwa kun sa kuma su bakin cikin sahabbai irin yan shi'a ana bakin ciki an fahimci wannan to kaga wannan aiki ne da kokari wanda Usman ya hada kan musulmai a wajen rubuta a wajen karatun alkurani ta yadda ka samu sabani wannan dai yana daga cikin alhiran Usman ibn Affan to Usman ibn Affan an rawaito daga shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu ya kasance yana cudanya yana murza gemun shi fil wudu'i a cikin arwalla akhrajahu at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa sahu ibn Khuzaimah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ya ingantar da wannan hadisi ne wannan hadisi yana magana ne game da mu'amalar musulmi da gemu shi lokacin da yake arwalla malamai sun kasabta gemu gida biyu suka ce akwai wanda za ka same shi a ɗabi'ar shi da halittar da Allah ya mai yana da babban gemu to wannan ba za a wajabta mai cewa dole sai ya yi ta murza gemu ya yi ta murza sai ya kai ga hwatar muken shi ba a'a hukuncin sai ya dawo saman me saman gemu an fahimta kenan sai ya wanke shi ya suke cewa murza babban gemu shi mustahabbi ne ba wajibi bane amma idan Allah yi ka baka da gemu babba irin wanda ana hango fatar haɓarka da sauransu to shi wannan dole ka murza ruwan su kai ga fatar saboda baya da yawa nan murzawa din ba zai cutar da kai ba ba zai zama to an dora maka ba amma wannan duk bayanin da ake ana zancen me wanda Allah ya yi shi da halittar haka karkace ka aske ka zo ka ce to in mutum ya aske da ba wanda ya ce ka aske mu yarda jama'a gemu sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam kuma ba ya da nauyi balle ka ce wahalar dauka gare ba wanda muke ganin yana ta yaya kife haka ce saboda nauyin gemu shi akwai babu tunda a cikin uku dole sai kai daya ko kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ina nuna babin giyun kenan ko kai koyi da nasara wanda mutane ake kira kirista yau ko kai aiki kai koyi da yahudawa ya rage ka zaben makan kawai ne za ka koyi yahudawa su da gemu da gashin baki ba wanda suke ɗebewa duka suke bari wannan yahuda ke su kuma nasara gemu suke askewa an fahimta waɗansu su bar gashin baki waɗansu kuma su cire duka tun gashin bakin tun gemu annabi kuma alayhi salatu wasalam sai ya ce mu saba musu gaba daya shine sai ya ce ku bar gemu ku ku aske gashin baki ko ku rage gashin baki to yanzu cikin ukun nan a matsayinka na musulmi wanne ya kamata kai koyi shi duk wanda bai share masallaci ba muka ce muku gidan karuwa zai sha ba wai kasuwa ba gidan karuwa za ka sha wato duk wanda bai koyi da annabi ba za ka koyi da kahirin banza to abin da yi wannan bakin cikin shine za ga mutum ya aski sannan kuma kai wanda ka bar gemun ya ki shafa ma lahiya sai ka ji mutum yana cewa wai ba gemu bane addini ba gemu bane alamun imani yanzu wanda ya bar abu saboda annabi ba imani ne yasa ya bari ba to kuma ka ce ba imani bane mutum ya ce a wai gemun nan ba shi bane nan nan nan ne Allah ka dubi zuciya ce Allah ka dubi ai shi imanin in ya zauna a zuciya shine yake bayyana a waje abinda ke cikin zuciyarka mu ba mu san shi ba abinda ya bayyana da shi muke hukunci an fahimta kamar yadda zaka ji wani kuma ya ce to masu gemu ne suka yi abinda ba daidai ba amma ai ba gemun yace su ba su laihin su ne ba laihin me ba laihin gemun bane yanzu kai musulmi ne akwai musulman da suna sata shikenan sai wani ya aibata wace to musulunci gaskiya ne dan ni musulmai ke sata daga sai ka ce mai ɗabi'ar shi ce shi ba musuluncin bai sa shi karuwa musulma da take karuwanci musulunci bai yadda ba ta yi da haka laihin nata ne ba na musulunci ba da haka an gano mai gemu ya yi taɓargaza to laihin shi ne ba laihin gemu ba muhammadu ramin shinkiti a cikin tafsirin surar kwaha yake cewa a tarihin musulunci duk wanda suka buɗe garuruwan musulmai suka yi gwagwarmaya babu guda ɗaya da yake aske gemu a cikinsu duk mazajen da suka buɗe musulunci a garuruwa suka kai shi a ko'ina har ya gagare mu musulmai ne masu gyamma to da haka aibi ne ga musulmi a sami kana sukar gemu bayan sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam kun san in ba ma yanzu da waɗansu hukunce hukuncen malamai ke ɗan akwai fatoyin da aka ɗauko su akan gemu wallahi tuni za ka tashi waɗansu malaman ko shaidunka ba su karɓa ga zo ka ce kaga wata ce da cikakken gemun naka sa ganin wata ɗan wanda kuma suka ce mai mai aske gemu suka yi hukuncin dan daudu duk cikin malamai akwai suka yi wannan magana suka ce saboda ka kamanta Allah ya yi ka da gemu mace ce an baya so ya gani da gemu shi yasa bai mata kai kuma sai ya baka sai ka aske ka kamanta kanka da wake nan to sai su ce dan daudu to kaga duk wannan fatoyi mu bamu saba karanta muku su ba amma dai ana karanta da cewa ka bar dai gemun nan sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam dan kada mu dauko wannan fatoyin ka ce to kuma abun yayi zahi kwarai ga san mutanen wani lokaci sai an kai mutum yana laihi ya aka zo aka karanta fitoyi masu zahi maimakon ya ga laihin kan shi ya tuba sai ya koma tugumar wanda ya wa'azin ha in ka gaya ma yan kallon kwallo ko yan kallon kokowa gaskiya ko a nan na taba hudu ba na ce daga samu ɗa mashayi ƙara ka samu shakin ka lahiyayye wawar mashayi ta yi mai zahi ya yi ta faɗa ya zai a ce ƙari shakke da su kaga yanzu maimakon da ya ji zahin ya tuba a wai ganin liman din ya koma ganin lahin shi yaya za a ce ƙara shaki da to yanzu da Allah in kana da shakin ka lahiyayye gobe kiyama wani hisabi za a yi ma kan shi ka ba shi dusan shi ya ma ɗauko ma itace da sauransu an zo wurin an wuce shi kuma wannan ya girma ya zan ɗan ƙwaya ƙarshen ta har lahira sai ya ɓata ma lokaci saboda sai an kira ka amma hisabi ya kai sha ƙwaya jakinka ko ko ƙwayan shi Allah ba zai tambaye ka ba ko akwai haram da halal ne kai shaki babu to wani lokaci sai ga mutum yana jin zahi maimakon a ce zahin da kaji ya tunzara ka ka tuba ka bari sai mutum ya taudan su kwaloli kuma Allah ta'ala musta'an wa anhu anna rajulan ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama wa anhu la wa ana abdullah ibn ibn zaid an karbo daga abdullah ibn zaid wani ibn zaid kenan ibn asim dan mun ga cewa shike rawaito hadithar wallahi annahu qala abdullah ibn zaid ibn asim yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam utiya bi thuluthai muddin an kawo mishi kashi biyu daga cikin ukun mudu na ruwa faja'ala yadluku zira'ihi yayi arwalla da wadannan ruwan har ma ya zamanto yadluku yana murza zira'ihi zira'in shi guda biyu wato nan abu biyu ne anan sulusai muddadin ba su ne ake nuyi gaba ɗayansu ya wanke hannaye da su su kaɗai ba a'a dukkan abin da ya arwalla da shi shine mudu in ka ɗauki mudu ɗaya ka kasa shi gida uku to kashin shi biyu shi kuma mudu al'ada malamai suka ce in ka samu mutumin da tahin hannayen shi tsaka tsakiya ne bai da ƙarami bai da ƙaramin tahin hannu bai da babba to cikon tahin hannaye guda biyu to suke zama mudu daya wannan adadin da ke nuna annabi ya yarwa Allah da kashi biyu daga cikin ukun mudu ya tabbata ko shakku babu kan wannan to sai dai anan da annabi ya yarwa Allah da wannan ana nuna maka cewa me taqlilul ma kada ya zamanto a cikin babin arwalla kana bannan ruwa duk malaman musulunci sun yi ittifaki cewa musulunci ya zargi bata ruwa a arwalla ne ko kuma ko a wanka akwai al'israfu filma wuce gona da iri a ruwa za ga ko ta babbar buta da ake kira ɗahiru wadda suke rubuta ma ɗahirun nan kaga mutum da ya zo ya ɓulɓule ta kan arwalla ruwan za su yi mutum uku ko biyar arwalla kaga shi kaɗai ya arwalla da su kaga mutum shi kaɗai yana wanka da van litir guda biyu karanta litir kai kaɗai to wannan akwai israfi da ɓannar ruwa a cikin shi tare da cewa babu abin da ya kai ruwa yawa amma kuma duk da haka musulunci bai duka ɓannafa shi ba saboda me da a koya maka ekonomi a cikin komai sannan kuma waɗannan wannan adadin da annabi ya yi arwalla da shi ba a ce dole sai bakin shi zaka tsaya ba sallallahu alaihi wasallam ba a ce dole ka huce ba ba a ce kuma ba za ka yi ƙasa ba amma dai ana nuna maka annabi ga abin da ya ishe shi ya yi to kai ma ka yi ƙoƙari ka karamtar da ruwa ko da nashi ɗin ba za su ishe ka ba to wala Allah in ka ƙara kaɗan to sai su wadatar da kai kamar yanzu kun ga wanka annabi yana wanka da tiya guda ta ruwa sai ta ishe shi wanka amma yanzu akwai wanda garjen shi ma tiya guda ba ta isa shi ko ba ke ne ba yawwa ke nan dai ka'ida shi ne ba su kai aiki da ruwa da yawa an fahimta faja'ala yadluku zira'ai annabi alaihi salatu wassalam sai ta murza zira'in shi guda biyu wannan addal kudin cudanyawa yana daga cikin matsalolin da malamai suka tattauna malaman malikiya suka ce cudanyawa a arwalla wajibi ne haka a babin wanka za ka a cikin farilla a wallah sukan kawo mai addarku waɗansu malamai kuma sukan ce a'a ko baka murza kwarai ba ko baka murza ba ma kai inda ya zama to wurin yana wankuwa to ka sauke farilla suka ce in ka karanta wadansu hadisan da annabi yake wankan janaba alayhi salatu wassalam zaka ji an ce afada ala jasadihi ma ya zuba ruwa akan jikin shi kaga zuba ba lalle bane zaman tome akwai cudanya tare da ita amma maganar da ita ce tsaka tsakiya cikin maganganun nan shine cudanyawa a cikin arwalla ko wanka ya danganci lokaci da kuma irin jikin mutum yanzu ga sanyi in ka zo don ka zuba ruwa galibi za ka ga sanyi ruwa ba su zahar ratsa wata to in baka cudanya ba zai wanku ba to anan dole ne ka cudanya ƙawahunka ne hannayenka ne huskaka ne dole ka cudanya wani lokaci kuma za ka samu wani ko a zahiri jikin shi yana da kaushi yana da garje ko abin da ya kama da haka to irin wannan kaga me shi ma dole ya cudanya saboda in bai cudanya ba ba za su ainihin ishe ruwan ba za su ratsa jikin ba yadda ya kamata kenan duk wanda ya samu kai cikin wannan hali sai mu ce dole ne ya cudanya amma in mutum jikin shi bai da kaushi ko misali ba cikin sanyi bane wanda ruwa ba su ratsa jiki misali da za a zo yana arwalla sai ya zura hannun shi cikin so ko ya zura hannun shi in a bakin tabki ne ya jawo yaga ko ina ya shiga ko bai murza ba shikenan tayi ko ya zura kafar shi cikin tabki ya motsa sannan ya hiddo to kaga ai bai sa hannu ya murza ba in dai ko ina ya ruwa sun taba ya ratsa to wannan ba wajibi ne a ce sai ya murza wannan shine tafsiri game da mas'alar insha Allah akhrajahu ahmad wa imam ahmad ya rawaito wannan hadisi sahib ibn khuzaima ibn khuzaima ya ingantar da wannan hadisi wa an an sake karbowa daga abdullahi ibn zaid annahu ra'a annabiyya alayhi salatu wassalam cewa ya ga annabi alayhi salatu wassalam ya khudhu li udhunayhi annabi ya ɗiba ma kunnan shi guda biyu ma'an ruwa khilafal ma'an ladhi akhadahu li ra'sihi sabanin ruwan da ya ɗiba ma kanshi wannan shine hadisin da ya ishara gare shi cewa zai zo wannan hadisin wai abin da yake nuna shi ne da ya shafa kai ya maido to ya akhudhu li udhunayhi yana ɗiba ma kunnan shi guda biyu ma'an ruwa sabi khilafal ma'a sabanin waɗancan ruwan allazi akadahu li ra'sihi wanda ya ɗiba da ya shafa makan shi idan da ya shafa ya maido sai ya ɗibi sabi sai ya samu kunne shi ne abinda wannan riwaya ke nuna to za ku ji abinda malam zai gani game da riwayar ya ce akhrajahu bayhaqi bayhaqi ya rawaito wannan hadisi sai ya ce wa huwa amma shi dai wannan hadisi inda muslimin yana a cikin sahihu muslim kuma min hadal waje ta dai wannan huska din hanyar guda ɗaya ce hadisin guda ɗaya ne bilafzi sai dai hadisin ya zo da lafazin cewa wa masaha annabi ya shaha da ra'sihi ga kanshi bima'in ya yi shahin ne da ruwa wanda waɗannan ruwan gairi fadli ya dai ba ragowar ruwan da ya wanke hannayen shi da su bane ayin ka wanke huska za ka zo ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu to lokacin da ya wanke hannayen nan ruwan nan da su ɗanyin da ya rage ba da shi bai shafa kai a asabi ne ya ɗiba ya shafa ma kai ya maido ɗanyin da ya rage ya samu kunne haka wannan riwayar da ke muslim ta nuna to ɗaya daga cikin marwaita ne da ya zo riwaya sai ya kuskure maimakon ya ce annabi ya shafa kan shi da ruwan da ba ragowar ruwan wanke hannu ba sai ce annabi ya shafa makunnan shi ruwa sabi ba ragowar ruwan da ya shafa kai da su ba kaga ya juya hadisin kenan shi yasa ibnu hajar yace wa huwal mahfuz ita wannan riwaya ta musu ita ce aka hardace daidai kenan waccan da ke nuna me rabawa tsakanin shafa kai da shafar kunne bata inganta kuma ita ce mafi yawan musulmai ke shi dai mutum ya shafa ruwa ya maido sai sake ɗibar sabin ruwa ya samu kunne to hadisin shaziri wanda muka karatu musulun hadisi da su sun san ashazu da al-mahfuz idan aka ce al-mahfuz din shine wanda ya inganta wanda ya inganta abin da yake nuyi in an wanke hannaye aka zo za a shafar kai ba da ragowar ruwan da aka wanke hannu ake shafar kai ba sabi ake ɗiba a shafa ma kai a tahi a dawo sauran ɗanyin sai a shafa ma أشاها وكلها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجى النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي يناتشي عليه الصلاة والسلام إن أمتي للي إتاء الأمة يأتون يوم القيامة زازران تاشن قيامة غرا محجلين suna kyallin huska da gushi muhajjalina da kuma kyalli na hannaye da ƙaho asalin al'urra asalin gurra shi ne hori ne da za a gani ga tambon wari ne ga goshin doki kamar misali kaga doki ne baki kirin amma goshin shi yana da hori sai a ce mai al'agarru wannan shi ne al'urra amma ita kuma a tajilu shi ne warin da ake samu da ƙawahun shi da hannayen shi da ƙawahun wato ƙawahun gaba da na baya to shi ne annabi sai yake kwatanta wannan al'umma da irin wannan cewa wuraren da muke wankewa cikin arwalla gudanar tashin kiyama mutum zai zo waɗannan wuraren suna haske min asarin wudu'i na gurbin arwalla to daga nan hadisin ya ƙare sai ya ce famanista ta'a yanzu abu wurera ne ke magana wannan shine mai almudraj wanda muke musallon hadisi da su wannan shine almudraj wannan maganar idraji ne na Abu Huraira me idraji ya kace idraji a wajen malaman hadisi a takaice shine mutun ya koro hadisi sai yayi wata maganar da sai kai tsammanin kamar da maganar shi da hadisin dun magana ɗaya ce in baka sani ba zaka ɗauka cewa duk hadisin ne ashe bayan ya gama kawo hadisin ne sai ya kawo maganar shi ko ko ya fara kawo maganar shi ne sannan ya kawo hadisin ko a tsakiyar hadisin ne ya tsaya yayi wani bayani wannan duk mun karanta shi a mustalahul hadis to sai Abu Hurairah ce fa man istata'a minkum duk wanda ya samu iko daga cikin ku an yuqila ghurratahu ne ya tsawaitar da ghurratahu hasken nan nashi falyaf'al tu'i muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito shi cewa lafzu li muslimin wannan lafazi na imam muslim wannan hadisi na ɗaya dai annabi ya ce al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam asuli wannan ya shahi ummatul ijaba asuli ya shahi ummatu al-ijaba dan mun ce al'ummar annabi iri biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba to na ummatul ijaba ake ne sannan malamai sun tattauna wata mas'ala ana annabi ya ce al'ummar shi za ta zo haka sallallahu alaihi wasallam to sauran al'ummomi ba za su zo da wannan ba to abin tambayar shin mu kadai wannan al'ummar muke arwalla ko al'ummomin da suka wuce su ma suna arwalla idan mun ce mu kadai aka ce mu yi arwalla kinan gaga lamarin fahimtar shi da sauki mu kadai muka yi arwalla mu kadai ne da hasken mu amma idan aka ce na baya sun yi arwalla mu ma mun yi arwalla to anan sai a ce mu falalar da aka keɓance mu da ita shine arwallar za ta yi haske gobe kiyama an fahimci wannan malamai sun tattauna wannan matsala amma magana mafi inganci shine wannan al'umma din ba mu kaɗai muke arwalla ba an fahimci wannan daga cikin akwai dalilai da yawa akan wannan amma zan ba dalili guda ɗaya hadisi ne a bukhari qissar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da sara lokacin da suka zo misra wani bandin sarki akai wani shaqiyin sarki in ya ganka da matar ƙwai amshi warki da ya ganta ya kalle ta ta yi mai sai ce wannan mata sarki ce wane kai talaka wane kai ba taka bace to kuma yana da kun san dogaran na akwai dogarawa da suka suma dogaran da suka bandunawa ne su ne yan leƙen asirin sarki annabi ibrahim yana shigowa gari da matar shi sai suka kai rahoto suka ce kai wani ya shigo nan da sarki wannan irin naku ne aka kira annabi ibrahim aka ce wannan me ya alaka kare ta ce iya ukhti yar uwa ta ce kaga tauriya yayi musu tunda ya uwashi ce a addini addinin su guda daya tunda in yace mai daki na ce kaga akwai matsala amma duk da haka sai ya karbe ta yace kawai wannan shi take to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa kahin sarkin ya shiga inda take a daki sai ta yi arwalla shi ne mahallu shayati ta yi arwalla ta yi addu'a ta roki Allah ya tsare ta daga wannan fajin da ya zaburo yadda ka san robo kamar an sa mai pos kawai sai ya kage ya yi so da ya yi so ya ce kayan ce na kuka kawo wannan shida ne ce kusan inda kuka yi da ita shida shida ne wai wannan shida ne ya ce to kaga cikin wannan hadisi annabi ya ga cewa ta yi arwalla wannan sai mun cewa al'ummomin su gabace mu sun yi arwalla kenan falalar da aka keɓance mu da ita ita ce shi ne samun wannan hasken akwai hadisi a muwatta na imam malik da kuma cikin sauran littafan sunna kamar sahihu muslim da sauransu annabi ya nuna alaihi salatu wassalam akwai waɗanda za su zo gobe kiyama annabi zai gansu ya ce al'umma shi ce saboda mai suna da wannan guraben arwalla sun za su sha tabki sai a kore su a ce mala'iku sai su ce musu kuce ba za ku sha ruwan tabki ba sai annabi ya ce ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san me suka kirkiro a bayan ka wannan sakamakon dan bid'a ke Allah ya saukar da Qur'ani izo 60 annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunnar shiga hadisan sai ka aje kace kana ta kirkiro addini da ra'ayinka ko wani ya kwana ya ga mulki ya taso ya gaya maka shi kai addini da shi to wannan dalili ne da ke sa ko ka zo da wannan alamun arwallar za a hana ka shan ruwan tarki annabi alaihi salatu wassalam wanda duk wanda ya sha wannan tarkin kaga ya samu basira saboda ko kishirwa ba za ka sake yi ba kamar yadda annabi gai alaihi salatu wassalam to anan da Abu Hurairah yake cewa in mutun ya samu iko ya tsawaitar to ya za a yi tsawaitarwa shine kamar da ya zo a nasa'i da sauran riwayoyi abu da ran yazo yana arwalla in ya wanke sai ya kusan kaga kafada in ya wanke kafa kuma ya dago har ya ka kusan tsakiyar kwabrin shi ko har tsakiyar kwabri saboda me shi abu hurairar yadda ya fahimta tunda za ka yi haske to in ka wanke ka ka kusan kafada kenan hannun hasken ka ba zai kawo in ka wanke ka zo tsakiyar kwabri hannun ma hasken ka zai kawo wannan fahimtar abu hurairar ce duk da cewa waɗansu riwayoyin kamar riwayar da ke na sa'i ta nuna cewa abu huraira ma wani lokaci a ɓoye ke wannan don wata rana ya hau saman masallaci ko saman wani ɗaki yana arwallah sai wani daga cikin tabi'ai sai ya gan shi yana wanke yana ka har ga kafar a yi ce mishi kai abu huraira wannan arwallah kuma sai ya ce to sa'idawa ana nan kenan ce ya banu farru ce to sa'idawa kuna nan ma kenan to kaga wannan ya nuna cewa abu huraira ijtihadin shi ne an fahimta to sai malamai suka tattauna wannan ijtihadi da fahimtar Abu Huraira a yau za mu yi aiki da koko a idan muka ce za mu yi aiki da kaga za ka yi wanke ka kawo har kafada in shi ya tsaya tsakiyar kwabini ka ce tun da dai sun ƙari ne ake za ka wanke ka haga gwiwa misali shi sa imamu malik rahimahullah a mazhabar suka ce makaruhi ne ma kai ƙari suka ce saboda me suka ce saboda dalilai guda biyu annabi alaihi salatu wassalam ya yi arwalla bila adadin ba a taɓa ruwaito ya huce inda ya saba wankewa ba inda huce wannan ta halatta ko da su ɗaya ne da wata annabi ya huce sallallahu alaihi wasallam suka ce abu na biyu hadisi ne a cikin sunan abi dawud hadisi ne ingantacce annabi ya taɓa nuna masahabbai yadda ake arwalla sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya huce yadda na yi dinna yace fakar ta'adda to wannan ya ƙetare iyaka wa a sa'a kuma ya nuna aiki. To kenan kaga wannan hadisi ya nuna ba a huce inda annabi ya nuna, alayhi salatu wassalam. Shi kuma Abu Huraira ijtihadi ne yayi saboda a yadda ya fahimci nassin musamman ɗaya riwayar da ya rawaito da annabi ya ce tablugul hilyatu minal mu'min ƙawa da adon mumini gobe kiyama yana kai inda arwallaka ta kai. Da haka shi Abu Huraira fahimta sai ya ringa ƙara. Da haka malamai sukan ce mai ijtihadi in yayi ijtihadi in yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure an yahe mai kuskure kuma yana da lada daya idan kaga anan Abu Hurairah ba za a aiki da maganar shi ba sai a ce ijtihadi yayi ijtihadin bai yi daidai ba wannan kuskuren yana da uzuri a kan shi kuma yana da malada daya tunda da ya ji wancan hadisi wanda annabi ya ce ba abu cewa da babu shakku Abu Hurairah ba zai saba ma annabi ba alayhi salatu wasallam tunda sahabbai sahabbai babu mai ganganci da gangan a ce ga maganar annabi ce a sunan su kai sahabbai ba su yin haka an fahimci wannan wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat aisha radiyallahu anha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yu'jibuhu at-tayammum yana birge annabi yin aiki da dama fi tan'ulihi a wajen saka takalmi wa tarajjulihi da lokacin da yake shace kanshi wa tahu wa tuhurihi da lokacin yin tsalkin shi na abinda ake nuhi da tsalki a biyu ne wajen arwalla da wajen wanka ba ana nuhin tsalki na kamun ruwa ba cewa da dama yake a'a wannan hadisai da yawa sun nuna cewa annabi ya hana a kamun a yi tsalki da hannun dama amma na abin da ake nihi da tuhur shi da babin arwalla in ya zo arwalla bangaren dama yake fara wankewa in ya zo yana wanka bangaren dama yake fara wankewa in aka so wankan gawa bangaren dama ake fara wankewa shi ya sama ya kawo shi a wannan babin don ya nuna tuhur din nan arwalla ake bi da kuma wanka wa fi sha'anihi kullihi da kuma duk sauran ragowar al'amuran annabi alaihi salatu wassalam wanda suka cancanci a yi su da dama dukkansu annabi da dama yake yansu sallallahu alaihi wasallam malamai sun ba da ƙa'ida musamman ka karanta sharhin malamai maganganun su ibn al-mulaqqin su ibn al-qayyim su ibn al-qayyim su imam an-nawawi suka ce ƙa'idar a musulunci shi ne duk abin da yake abun albarka ne to da dama ake yi shi ka zo zaka ci abinci da dama zaka ci ka zo zaka shiga masallaci da dama zaka shiga an fahimta ka zo zaka yi arwalla bangaruruwan dama kake wara da su zaka yi wanka bangaren dama kake wara da shi zaka mika wani abu sai ka mika da dama zaka karba ka karba da dama duk abin da yake harka ne na tsabta ko na neman albarka to da dama ake duk abin da yake harka ƙazamta ce da najasa da kyama to wannan da hagu ake yin shi za ka hidda majina da hannun hagu za ka yi ka yi bawali za ka kama ruwa da hagu ake yi bayan an yi bayan gari za a wanke da hagu ake yi za a shiga makewaya da hagu za a shiga za ka hita masallaci da hagu za ka hita sai zaman to damar ka ruwa shi amma da yawa mutane ba su lura da wannan wuf yake shiga wuf yake hita wajen saka takalmi ma haka za ga mutane ba su la'akai ya zo zai saka takalmi bai tsaya ya lura dama ya hora da ita ko kome ko da hagu ya hora duk ba la'akari da wannan wanda wannan tarbiyoyi ne wanda suke nuna maka tsari da musulunci a babin cin abinci tun mutum yana yaro ka koya mishi annabi alaihi salatu wasalam yaran suka taso a gidan shi zaka yana koya musu ya gura musammilla kai yaro in zaka ci abinci ka ci da bismillah ukul bi yaminika in zaka ci ka ci da hannun dama ukul min ma yalika ka ci a gabanka to za mu ga nan me a iyayenmu da muka taso yadda iyayenmu suke tarbiyya zaka duk waɗannan ababen ana kula da su in an ganka ka saka hannun dama wani lokaci sai ka shi mariya sai ka rasa ta ina ma marin ya yi da hannun da hannun hagu kai in ka saka hannun hagu kana cin abinci sai ka ji mari ya zo ma ka rasa daga ina ma ya hito sai a ce ma ba da wannan ake ci ba na san so da yawa wanda za ka samu wanda ya sha kashi saboda abinci yana ci da hannun hagu a lokacin ko gidan biki mace ta zo in ta saka hannun hagu tana cin abinci to duk za a watsi a bar mata warantai kai ba wai cin abinci ba aiki ma in tana yi da hagu waɗansu ba su cin abincinta in ta yi da wasu ce kai wadda da hagu ta aiki hagu bai da albarka abincin da bai da albarka saboda mai duddan kula da mai tarbiyyar kai na san uwayen da huta a wannan an wuce gona da yi huta suke kona hannun yaro da shi ko a tsaga a sa reza a tsatsaga a zuba a barbada mai yayi a ce gobe ka ci da hagu dan dai a nuna maka mai munin abu wani lokaci har an wuce iyaka ba to amma yanzu ha mutane ba su kula ba da musamman wajen karɓa da bada haka za ka ba mutum kuɗi za ka ba sai gaya ma haka wannan reni ne kawai mai dabin ka aljihu in kyauta ce za ka ba shi kawasa radda iya yadda ake karɓa to shi kenan sai dawo a bashi an fahimci wannan da haka ya kamata a ce muna kula da wannan da wannan tarbiyyar sosai amma a ce ana irin wannan sakaci wani lokaci ma wani wanda yake ganin ya waye sai ga kawai an waye wai ka ba mutum shayi sai ka ya sha da hannu ka ba shi ruwa hannu hagu musamman kana so ka san mutum waye ne addini haɗa shi da birnin da shayi daga iko Allah sai ga guda da dama guda da hagu tun da biyu ne alhali za ka iya cin su da guda akwai wanda ya ce shi bai taɓa sanin ana cin biredi da shayi da hannu guda ba ya ce sai da suka haɗu teburin mai shayi da wani ahalus sunna ya ce kallon shi kawai yake ya ce sai ga ya tasga ya aji ya ɗauko ya kora ya aji ce shi mai taba suna na haka ce shi mai wasu suna yiwuwa ba sai ran to shi ne daɗin aiki da sunna wallah wani lokaci zaka mutu yana ganin kamar ya waye a shi wani bai gida shi kai yanzu wanda zaka ka dubi ne galibi masu harkar turanci turancin nan za ka galibin su da hagu babban mutum kana girmar da shi kawai sai ka ba shi sai ga kwara da hannun kuma shi ne zai dawo ya ce ma wai wai wane yana da kasa da to wani kasa mi a saman kake kai da kake cin abinci musamman inda koshiya ne kawai sai ka mutum yana wani abu haka yana Allahu musta'an to annabi da alaihi salatu wasalam duk abin da yake na albarka ne na alheri ne na tsafta ne da dama yake abin da yake abin kazanta ne da sauransu wannan da hagu yake shi yasa a babin asuwaki sai da malamai suka tattauna wai asuwaki da dama za a yi shi ko da hagu za a yi shi wayanda suka kalli babin cewa asuwaki sunna ne sai su ce ka yi shi da dama wayanda suka kalli cewa abinda kake tsabtacewa kazanta sai su ce to a sa hagu saboda mai duddadan kiyaye wannan ka'ida ku ba hawo wajen shace ke annabi da dama yake aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda annahu qala abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza tawadda'tum idan kuka yi arwalla fabda'u bima yaminikum ku fara da bangaruruwan ku na dama wato in ka zo wurin da ake fara wanke misali hannu hannaye guda to ka fara da bangaren dama kayan ka wanke hagu haka in ka zo wanke kafa ka fara da bangaren dama kayan ka wanke ta ta hagu amma misali a babin arwalla da mutum ya fara wanke hannun shi na hagu sannan ya dawo ya wanke hannun shi na na dama ko ya wanke kafar hagu sannan ya dawo ya wanke kafar dama me ya hukunci arwallar hukuncin arwallar ta yi saboda mai kula da hagudin da ijima'in malamai kamar da imamun nauyi na karto wannan ijima'i a shahin sahihu muslim cewa gabatar da dama akan hagu a wajen wanke hannaye ko kuma misali mutu ya zai wanke wannan mustahabbi an fahimta in ya saba ya rasa ladar da ake samu kan wannan amma ita arwallar ta inganta to sai mu kwana nan saboda yanayin lokaci wallahu ta'ala a'la wa a'lam